المرسلين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ورئيس جر المحجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mai sake nana ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci mai albarka yammacin asabar 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 1446 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan Maris 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Mu'az bin Jabal dake nan unguwar Abba Ibrahim a garin Damaturu fadar gwamnatin jihar Yobe domin ci gaba da majalisun mu na karatun littafin Allah mai sarki Al-Qur'ani Al-Qur'ani tare da tafsirin sa cikin waɗannan kwanaki masu albarka na Ramadan a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 60 cikin wannan sura mai albarka suratul isra fadin Allah madaukakin sarki wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 61 wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam kafin nan duk da lokaci ya ja wata kila mu duba tambaya ɗaya ko biyu assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da Allah ramma amin malami ina sana'ar adashe ne kuma ina karɓar karan dashi sai wasu suka ce wai shi ma riba ne don Allah malam ina son ƙarin bayani kuma oke tambaya ta biyu kenan kuma zan iya juya kuɗin ma'ana kuɗin dashi kafin lokacin ɗauka ya yi kuma idan na juya masu kuɗin suna da kaso a cikin ribar ko kuma ta wace ni kadai na gode a sha ruwa lafiya to wannan ita ma wata mai sana'ar ce amma ita kuma sana'ar dashi take yi ko ko dashi ko a dashe a yawanci hukuncinsa ya danganta da nau'insa hukuncin abin da za a samu ya danganta da nau'in dashin kusan mafi yawa kala biyu ne akwai wanda a tare ake yi shi ma kansa mai tara kuɗin shugaban yin gashin ko shi ma yana daga ciki yawanci ma'aikata suna yin wannan za a samu amintacce guda ɗaya a cikin a department ɗinku ko a ma'aikatar ku sai zama shi zai dinga haɗawa ku goma sai ku dinga haɗa naira dubu ɗari ɗari idan kowanne wata a shekara zai kewaya so a wata goma don haka duk wata za a ɗau nawa kenan miliyan ɗaya so wannan ma'anarsa shine kuna ranta wa junanku kuɗi ne kuna ranta wa junanku kuɗi ne shi ma wanda yake tattarawar mai tarawar shi ma a cikinku yake ai shi ma rance ake bashi to idan yace zai samu wani abu daga ciki to ya zama kenan shi ma yana ba da rance duk wata ko kuma yana biyan bashi duk wata wanda ya ɗauka da wuri biyan bashi zai dinga yi wanda kuma a ƙarshe zai ɗauka bashi za a dinga biyansa wanda a tsakiya zai ɗauka wani lokacin ya biya bashi wani lokacin ya ɗora bashi so don haka idan ya ce zai karɓi wani abu daga cikin abin da ake tarawa to ya zama kenan ya ba da rance kuma yana samun ƙaruwa a ciki wannan wasu malaman suka ce ƙardun jarra na fa'an ne rance ne da ya jawo mutum amfani amma idan ya zama shi baya daga ciki uban dashi ko uwar dashi jagoran haɗawan shi baya yi kamar yadda ake yi na wanda watakila wannan mai wannan sana'ar ta fi kama da haka watakila tana zaune a gida da masu sana'o'i masu masu keke nafe mata a gida in suka dan samu dan ribar cefane za su dan dinga ajiye wani abu ko to wannan abin da suke tarawa suna bata kullun suna ajiyewa wani ya aje dubu goma dubu ɗaya wani ɗari biyar wani ɗari biyu tana tarawa inda karanda shi yake zuwa shine na ƙarshe a cikin kwana talatin to talatin da ɗaya za a sa wannan ɗayan nata ne idan naira dubu dubu ake sawa to dubu ɗaya da kasa ta ƙarshe ta ta ce to wannan tun da ita ba ta ciki ita ba ta ciki to ai ladan aikin da take muku ne na ajiya don haka wannan halal ne kudin aiki ne aiki ta yi ta samu ba wani abu ba ba ba wani abu ba ba ba ba ba ba rance kuka bata ba ko kuma bashi kuke biyan ta maballanta na ya zama cewa an samu ƙari wallahu ala wa ala tambayar ta ta biyu dangane da kudin da ake tarawa na adashe din shin wannan kudin da yake wajenta za ta iya juya shi ta samu riba to in ta samu ribar ta ta ce ko har da ko ta masu kudin ce ko kuma tasu ce su duka wannan tambaya ce mai muhimmanci ya danganta da yadda mu'amalar take tsakaninsu zai iya kasancewa ta ɗauki waɗannan kuɗaɗen da ake bata a matsayin wadi'a amana za ta iya ɗaukar waɗannan kuɗaɗen a matsayin bashi za ta iya ɗaukar wannan kuɗaɗen da suke hannunta a matsayin kuɗin yin kasuwanci hannun jari ko muzaraba kenan to kowanne ɗaya muka ɗauka hukuncinsa ya bambanta idan ta ɗauka wannan kuɗin wadi'a ne amana ce to hannunta hannu ne na amana ma'ana kuɗin da take riƙe da shi tana ajiye da su ne a matsayin amana don haka ba za ta taɓa komai a ciki ba kuma da wani abu zai faru da kuɗin ba za ta ɗauki asara ba su masu kuɗin su ne za su yi ɗau asara Allah ya kiyaye da 'yan tashi-tashi za su tsallako gidanta su sa mata bakin bindiga su ce ko kuɗi ko su harba idan ta buɗe tasar da take ajiye kuɗin ta nuna musu suka ɗauka to duka fa masu ajiya sun yi asara saboda me saboda ajiya suka bata ta amana an gane wannan so don haka ita yanzu ba za ta ɗauki asara ba haka kuma da za ta wannan na farko kenan na biyu shine ya kasance abin da yake tsakaninsu alaƙa ce ta bashi wanda wannan shi ne abin da sai na azubairu bin al'awwam radiyallahu anhu ya kasance yake aikatawa kamar yadda al'imamun Bukhari ya fitar a hadisin hisham bin urwa wanda ɗansa abdullahi bin zubar ya rawaito cewa ya kasance idan mutane suka ba shi ajiyar kuɗi baya riƙe wannan kuɗin a matsayin ajiya sai ya ce musu a'a zan ɗauke shi bashi ba zan bar shi haka ba zan ɗauke shi bashi to akwai bambanci da ajiya da bashi idan ya zama bashi yanzu koda ya salwanta kudin asarar waye asararsa shine ajiyar amma abin fa da ya samu daga shi nasa ne na shi kadai banda ku amma in kudin ya samu matsala to yanzu dole sai ya nemo wani kudin ya biya to shi kuma yadda yake nasa ajiyar idan an bashi kenan baya ya dai rike shi a matsayin ajiya sai ya karɓe shi a matsayin bashi sai ya juya duk lokacin da ka nemi kuɗinka sai ya dawo maka da shi ya baka na uku ya kasance mu'amalar kasuwanci za a yi duk wanda ya ajiye kuɗinsa maimakon a ajiye kuɗin nan haka sai to za ta ɗan dinga juyawa dama akwai sana'ar da take yi za ta dinga ƙara siyo atamfofi ko kuma warmers da flake da kofuna kayan mata da suke amfani da shi za ta dinga siyowa tana siyarwa ribar da aka samu za ta ɗauki kashi biyu a cikin uku ita da ta sha wahala ko kuma da kuka kawo kuɗin ta ba ku kashi ɗaya in kun yarda shi kenan amma haɗarin da yake cikin wannan to idan kun yarda za ku karɓi riba idan an samu to fa in an yi asara ba lalle ba ne kuma kuɗin ku ya tsira an gane ko so don haka ya danganta da yadda aka fuskanci wannan tsarin idan ajiye kuɗi za ta dinga yi ba za ta taɓa komai a ciki ba to wannan amana ne ba matsala ba ne amma idan ta yadda za ta taɓa to za ta sanar da su za ta dinga taɓawa amma rance ne yanzu ya zama za ta dinga rantar kuɗin to kuma duk abin da ta ranta in ya samu matsala asarar ta ne su kuma duk abin da ta samu na riba da garancen da suka bata ba su da ko sisi a ciki sai na ƙarshe idan sun yarda a dinga juyawa ana samun riba sai ya zama adashen gata ne ga ajiya ga kuma riba amma fa sai a shirya ɗaukar mai asara wallahu ala wa ala wannan ya ce malam tambaya ta ita ce akan fly platform network lai dai ban gane wannan sunan ba ni na yi fly kuma na sa dubu arba'in da hudu na saka amma yanzu na samu kuɗi na da na sa gaskiya dai ban gane ba fly mai ne kun san shi na'am to ina gaban karanta daidai ba idan mai tambayar ya ji sai ya kara rubutowa na biyu ce yana roƙon a sa cikin addu'o'i saboda ina son admission a a Nigerian Police Academy Udil to inda alkhairi Allah ya taimake ka Allah ya sa ka samu in ka zama dan sandan kuma Allah ya sa ka zama dan sanda mai kwatanta adalci bismillah al-rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا na'am Allah subhanahu wata'ala yace wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam tuna lokacin da muka cewa ga mal- muka cewa mala'iku su yi sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis shine ya ki yadda yayi qala sai yace a asjudu shin zan yi sujada liman khalaqta tina daga wanda ga wanda ka halicce shi daga taƙo Fala sai ya ce a ra'aitaka shin ka ganka ya ubangiji hadal ladhi karramta alayya duk da wannan falalar da kai mun la in akhartani ila yawmil qiyama idan kai mun jinkiri na kai ranar tashin alkiyama la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila sai na yi ƙoƙari na ga cewa na dinniyar na halakar da ‘ya'yansa da zurriyarsa sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya karanto mana yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi ta gwagwarmaya da mushirikan Makka, da yadda suke ƙaryata shi suna neman hanyoyi na daban-daban na jingina masa karerai da kage. da cewa mawaƙi ne wani lokacin mahaukaci ne wani lokacin mai sihiri ne kaburat kalimatan takhruju min afwahihim duka waɗannan maganganun da suke faɗa Allah subhanahu wata'ala sai yake lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan rigimar tsakanin ƙarya da gaskiya ba akan ka faro ba abu ne da ya samo asali tun asali tun akan kakanka annabi Adam aka fara wannan wanda wannan shine asalin tarihin gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya wanda kuma sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala a ban kasa ba za a daina yin ta ba ila an yarita Allahu al-arda wa man 'alayha to sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya masa yadda waɗannan mushirikan Makka suke maka hassada suna girman kai waɗannan su ne manya-manyan sinadaran da ya hana su ai su karɓa ai ko saboda suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ɗan babban gida ba ne ai maraya ne ma wa kalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da an saukar da shi ga wani ɗan babban gida daga cikin manya-manyan garuruwan nan guda biyu sai kuma hassada da kyashin cewa ba daga wajensu yake ba to waɗannan abubuwan guda biyu da suka kai su ga haka to ga daga inda suka samo su tun asali wajen oga kwata-kwata na masu hassada da masu girman kai sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kissa ta iblis da kuma annabi adam da lokacin da yadda ya bujire ya kuma alkawarin cewa sai ya dilmiyar da 'ya'yan annabi adam sun haɗu sun halaka tare kamar yadda aka kore shi daga rahamar Allah su ma ya zanto cewa ba su yi dace da samun rahamar Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya kare mu daga sharrin shedan wannan kissa ta zo a cikin alkur'ani a wurare daban-daban kusan ta zo a surori daban-daban akwai a suratul baqara akwai a suratul araf akwai a suratul hijr akwai a suratul kafi akwai a suratul taha sannan akwai a nan cikin suratul isra sai kuma can ƙarshen cikin suratul sad Allah subhanahu wata'ala ya kawo surar da salo daban-daban amma dai kusan dukkanin sakon guda ɗaya ne a bakar wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara ko can kuma walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin ko sai na hijiri walaqad khalaqa wa qulna li wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin sai kuma tanan wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina sai kuma ta suratul kafi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fa ta an amri rabbi sai kuma suratu taha ko walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma ko wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sai kuma wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Sat.
وإذ قال ربك للملائكة
إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين so waɗannan wurare da kisan nan ta zo a cikin alkur'ani wurare guda bakwai kusan yadda ta zo bambancin kawai shine faɗaɗawa da kuma salon da suka zo amma dukkaninsu an sakon da suke kunshe da shi an umarci annabi a an umarci iblis ya yi sujjada tare da mala'iku, mala'iku sun yi shi yaƙi, sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba shi faya hiyare, ya tambaye shi me ya sa baka yi ba, wanda wannan shi ne asali da kuma origin na natural justice. Wannan shi ne asalin adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za ka ji lauyoyi ana ta tattaunawa, ai wannan ya yi contravening principle na natural justice. of the ultra fatum limojudesin kusasuwa section 38 subsection 34 na 1999 constitution 36 kai fair hearing fair hearing gashi alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya tambayi iblis ma aka an tasjuda in amartuka me yasa kake Allah subhanahu wata'ala bai yanke masa hukunci ba wannan kuma shine adalcin ubangiji subhanahu wata'ala wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula kai hatta a ranar tashin alkiyama waɗanda suka saba wa Allah duk da ya san sun saba ɗin ga dalilai rubutattu da shaidu amma Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye su an tsiye waɗanda suka bauta wa mushrikai wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun za su ce kanu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minuna wa idh qala Allah ya idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub wannan shine asalin adalcin ubangiji subhanahu wata'ala cewa ba zai azabtar da bawa ba har sai hujja ta tabbata a gare shi kuma ko hujjar ta tsayu sai an ƙara ba shi dama ya tabbatar shi da kansa shi yasa hatta 'yan wuta in suka shiga lokacin da za a kada su wutar jahannama wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum minkum yaqussuna alaykum ayati rabbikum yaqussuna alaykum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala ashe sun zo annabawa sun zo sun isar da sako so Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba wa iblis sai ya hiyari me yasa baka yi ba ya faɗi dalilin sa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin wannan kai wannan an hali ni ni ka halice ni daga wuta shi kuma an halice shi daga taɓo kowa ya gaya wa iblis cewa taɓo ya wuta ta fi taɓo na ina ya samu cewa wutar ta fi taɓo da har yake ganin cewa ya fi annabi adam to don haka wannan su ne sakonnin da suke kunshi a cikin kissar karshe kuma Allah subhanahu wata'ala ya la'ance shi shi kuma ya alkawarin cewa to fa ba zai tafi shi kadai ba sai ya hada ya ja da yawa za a tafi ce ka je amma dai banda bayina na musamman kamar yadda zamu gani insha Allah a cikin wannan suru waɗannan ayoyi to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su yi sujada ga annabi Adam fasajadu sai suka yi sujada biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sujadar da suka yi annabi Adam suka yi wa amma biyayya ce ga Allah subhanahu wata'ala kar wani ya kafa hujja da cewa ai mala'iku ma sun yi wa annabi Adam sujada don haka ba laifi ba ne in wani zai yi wa wani sujada a'a ko kuma ya kafa hujja da sujadar da iyayen annabi Yusuf suka yi masa warafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nasaka ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwal alimul hakim wannan sujjadar ita ma shar'u man qablana ne ta halatta a shari'ar su amma a shari'ar mu bata halatta ba shari'ar waɗanda suka gabace mu kuwa ba ta zama shari'ar mu sai idan ta yi daidai da shari'ar mu ko idan ba mu da hukunci a cikin shari'ar mu in ta saba mata ba za mu ɗauke ta ba shi yasa ka'ida a shari'ar musulunci haramun ne wani yayi sujjada ga wani kasa an kaulan wahidan girman laifin ya danganta da yanayin yadda ya sujjadar idan ya yi sujjadar ne da niyyar ya bauta masa dan bauta kaulan wahidan ya kasance ya bar musulunci in dai sujjadar da yayi ta bautawa ce yana masa bauta ne kowane ne shi ka'inan mankana ya fita daga musulunci idan sujjadar da yayi kuma ta girmamawa ce to wannan aiki ne na sabo idan dan girmamawa yayi ba bauta bace wannan haramun ne zunubi ne bai fitar da mutum daga addinin musulunci ina fata an gane so don haka ba bai halatta wani ya yi wa wani sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbansa suka yi hijira zuwa habasha da suka dawo mu'az bin jabal ya ga yadda ake gaida fada-fada da manya-manyan maluman coci yadda ake zubewa ana musu sujjada da suka dawo yana dawowa kawai shi ma sai ya zube wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah ya mu'az ya haka wannan wani sabon salo ka samu wai kiran sallah da usul sabon salo ne yace eh ya rasulullahi na ga suna yi wa maluman su na coci haka kai kuma kai ka fi cancanta a maka yace a'a abin ba haka yake ba ba haka ake yin addini ba ba ba da molanka bane ba rayawa bane wanda wannan akwai darasi mai muhimmanci a ciki ba dan ka ga abu ya dace ba da dacewa ake addini ba da nasi ake addini don ka ga abu ya dace ba shi za ka kawo ka ce kayan shi don ya dace ba a mu'amala ana dacewa amma a ibada babu dacewa saboda al'asulu fil ibadatin man ibada asalin ta hannu ne ba ka yin wani abu na ibada sai idan an ce ka yi ba ka yin wani abu na ibada sai idan an ce ka yi kuma yin sa daidai gwargwadon yadda aka ce maka shine zaman ka lafiya shine kuma samun ladan wannan ibada da za ka juya ka ce kai za ka yi gwaninta saboda kai gwani na gwanaye ne to za ka fata abin da kai ne gaba ɗaya na ba ku gajeren misali da azumin awa goma sha biyu sha uku da muke yi yanzu daga fitowar rana zuwa faɗuwarta da na 24 hours da Allah wani zai fi wahala da burgewa za a yi don Allah wani zai fi burgewa a ce competition ake na jarunta da wanda ya yi azumi daga karfe biyar daidai ya sha ruwa karfe shida da minti ashirin kamar yadda mu muke sha misali a nan da kuma wanda ya azumi daga karfe biyar na asuba sai gobe karfe biyar ɗin asuba ba ya fi jarinta na'am mai awa ashirin da hudu ya fi jarinta amma wane ne ya azumi mai awa sha uku ko mai awa ashirin da hudu mai awa sha uku saboda mai saboda shi ne yadda aka ce shi ne yadda aka ce da wani zai zo ya ce shi yanzu bari sallar magaribar da zamu yi in mun sha ruwa shi ba uku zai yi ba uku uku zai yi so uku ita ce magaribar sa in ya miƙe ya yi uku ya zauna ya tahiya ya ƙara uku ya zauna ya tahiya ya ƙara uku ya zauna ya tahiya dan Allah da uku da uku so uku wanne suka fi yawa na'am uku so uku amma ya sunan uku so ukun sa exercise kawai yayi exercise ne ai yayi exercise ne an gane ko da wani zai zo alwala inda aka ce a wanke daga fuska sai ce a shi kan zai wanke gaba daya maimakon shafa sai ce gaba daya zai wanke kan in ya tashi hannu maimakon ya wanke nan sai ya hada har gefen hammatarsa in ya tashi kafa sai ya wanke har cinya kaga wannan me yayi kwaskwarima kun gane ko su dan haka ita ibada asalinta almanu ne sai abin da aka ce kai shi zaka yi yin abin da aka ce ka yi ɗin shi ne mai shi ne zaman lafiya to da sayidina da da da da mu'azzina mu'azzin jabar radiyallahu anhu ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi haka sai ya ce a'a ba a haka law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li idami haqqihi alaiha li idami haqqihi alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yin haka ka koma wannan karka tsara yin irin wannan wannan su ta su nasu kenan amma mu namu addinin musulunci wani baya yi wa wani sujjada yace da ma zan yi da ba zan umarci mace ne ta yi wa mijinta saboda girman hakkin da Allah subhanahu wataala ya dora a kanta na mijinta dan haka dai wannan sujjada da ubangiji subhanahu wataala ya umarci mala'iku su yi sujjada ce ga annabi Adam amma an yi ta ne domin biyayya ga Allah subhanahu wataala illa iblisa kala a asjudu liman khalaqta tina iblis yace shi to yaya ma za a yi yayi sujjada ga wanda aka halitta da tako wanda wannan shi shine basis din sa a wani waje yace khalaqana khairun minhu dalilin sa na kin yi shine ana khairun minhu da Allah subhanahu wataala ya tambaye shi me yasa sai yace ai ni na fi shi alkhairi khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin shi daga daga tako aka haife shi aka halice shi shi kuma yace daga wuta ne dan haka afganinsa wuta ta fi dan haka ya fi shi wannan shine dalilin da ya hana shi qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya anan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya yanke mana yadda suka yi da ya bashi fair hearing cewa me yasa baka yi ba da kuma alfarmar da ya nema to sai ce la in akhartani ila yawmil qiyamah idan ka jinkirta mun zuwa ranar tashin alkiyama la ahtani kanna dhurriyatahu illa qalila lallai sai na batar da sai na batar da na dilmiyar da zurriyarsa sai yan kadan wanda waɗannan yan kadan din sune Allah subhanahu wataala zai ga mana in inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man tabaka min algawi na'am
قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بكيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا na'am Allah subhanahu wataala yace kala fadhhab yace ka tafi ka je abinda ka nema din an baka wa man tabi'aka duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura lallai wutar jahannama ita ce sakamakon sakamakon su jazaa'an mafura kuma sakamako ne wanda za a sakanta musu da shi a ciki Allah ka kiyaye mu wastafziz man istata'ta minhum sannan ka je ka yi kururuwa ka jawo waɗanda ka samu dama daga cikinsu bi sautika da sautinka wa ajlib alaihim bi khailika sannan ka janyo da mahayanka wa rajilika da waɗanda suke dakarunka ne masu tafiya da kafa wa sharikum fil amwali sannan ka shiga cikin mu'amalolinsu na kuɗi wal auladi da 'ya'ya wa iduhum kai ta sanya musu buri kana tai musu alƙawarin da ba za ka cika musu ba wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura shaydan babu wani alƙawarin da yake musu face ruɗi ubangiji subhanahu wata'ala yana ci gaba da bamu labari akan wannan kissa cikin wannan kissa yadda bayan iblis ya Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya ƙi bin umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma ya tambaye shi me yasa ya ƙi ya kuma faɗi dalilinsa to daga nan sai sakamako ya zo tunda dalilinsa shine kadai yana ganin cewa girman kai ne dan shi ya fi shi wannan ya hana shi ba zai yi ba ba zai yi sujjada ba to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fakhruj minha fa innaka rajim ka fita daga cikin aljanna fa innaka rajim tun daga yau ka zama jefaffe la'ananne korarre daga rahamar Allah subhanahu wataala sai yace ya ubangiji fa anzirni ila yawmi yub'athuna ya Allah a dan jinkirta mun har zuwa lokacin da za a tashe su to shine adan yake cewa la in akhartani ila yawmin qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila idan ka jinkirta mun na kai ranar tashin alkiyama to lallai zan batar da zurriyarsa sai ‘yan kaɗan. To sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa ya ce, Fada haf kaje wannan roƙon da ka yi na a jinkirta maka kaje an baka. Fa innaka minal mundari na kaje kana daga cikin waɗanda za a jinkirtawa ila yaumil waqtil ma'lum har zuwa wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za a tashi alkiyama. Wanda wannan yake nuna maka wulakantuwar wannan duniyar. idan ka fahimci fikihun da yake cikin wannan kissar zaka gane cewa lalle duniyar nan ba komai take ba a wajen Allah domin iblis din nan bijire wa Allah yayi aka kore shi daga waje mai daraja ko an kore shi daga aljanna saboda me saboda yayi laifi da ya dawo duniya kuma sai ya nemi alfarma a duniyar kuma sai aka bashi shin kana ga wannan alfarmar da ya nema da a cikin aljanna ne za a yi masa na'am da cewa ya Allah dan jinkirta mun a aljannan nan na dan fara ƴan kwa ƴan kwanaki biyu uku za a jinkirta masa ba za a jinkirta masa ba amma da yake duniya ce ita dama gidan gururi ne da ya sako yace to yanzu yana neman alfarma guda ɗaya sai aka ce an maka fa anzirni ila yawmi yub'athuna aka ce innaka minal munzarina wanda wannan yake nuna cewa lalle ita duniyar nan bata kai yadda da dama daga cikin mutane suke bata lokacin su akai domin ta ba ko ka same ta ko baka same ta ba wa man arada man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ba tabbas ma nasha'u liman nuridu amma kuma idan kai sakaci sun maja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura me tabbas ita ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa'ula'ika kana sa'ihun mashkura wannan ba probability in dai ka cika ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala la yuzai'u ajral muhsinina Allah baya tozartar da aikin waɗanda suka kyautata sai ma dai ya rubanya musu ya ƙara musu akan kyautatawar da suka yi sama da abin da suka kyautata bisa ka'idar lil ladina ahsanul husna wa ziyada to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wastafsis man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlik to tun da ka zo ka samu dama a zama a duniya to ka je duk abin da ka so za ka yi don da ya riga dama ya yi alkawari la'ahtani kan na tahu illa kalila ko sannan ya yi alkawari fa bima agwaita ni la'aqu udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina in yad'una illa shaytan in yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا wannan duka alƙawarin da yake nan to sai Allah subhanahu wataala ya ce to je ka ka je kai tai in dai wannan ne ni dai na yi garanti ma bayina na kwarai wannan ba abin da za ka iya musu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi bayin Allah na kwarai ba abin da za ka iya musu sauran kuma ka je ku ta bugawa ka je kai ta musu wastabziz alaihim ka je wastabziz man istata'ata minhu duk wanda kaga za ka iya yi ban ba su garanti ba ba security kana da dama kana da zabi ko ka kasance cikin inna ibadi ko kuma ka kasance cikin mai waɗanda shedan za waɗanda za su bi shedan wannan ra'ayinka ne inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdaini kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha Allah ya baka zabi kai ne kanka ne sai ka zaba kamar irin yara din nan idan ana wasa za a ce ga ta tsiya ga ta arziki ko sai ka zaɓi wacce kake so da ubangiji ya baka ga in ma shakiran wa in ma kafura ko ka zama layin masu godiya ga ni'imomin Allah masu bin tafarkinsa ko kuma waɗanda suke kafircewa sai ka bushe dan to wanda ya bi wannan layin Allah subhanahu wataala ya ce wannan ka je ba ruwana da su da kai da su ku je ku yi ta fama wastafziz man istata minhum bi sautika ka je kai ta jin su kana ta kwarmata musu kana ta jawo su bi sautika da sautinka wasu malaman suka ce bi sautika abinda ake nufi da shi shine a Allah billahi wal gina kada kade music shine sautin shedan kenan sune maza sune sune sune abin nan wa ajlib alaihim bi sautika kenan wastafziz man istata'ta minhu bi sautika ka jawo waɗanda kaga dama da music wa ajlib alaihim sannan kuma ka jawo su ka jawo su ta hanyoyi daban-daban bi khailika wa rajlika da da da mutananka mahayanka waɗanda suke abun hawa da kuma waɗanda suke tafiya a kafa wanda wannan ubangiji subhanahu wataala yana ishara da hizbu shaytani ulaika hizbu shaytan shi shaytan yana da nasa tim din to tim ɗinsa kuma akwai kowa a ciki akwai kowa a ciki akwai waɗanda mahaya ne akwai 'yan kafa akwai masu sunkuru akwai waɗanda suke spy ne masu su bibiyar ka suke baka ganin su 'yan leƙen asirin shedan ne duk inda kai sai sun bi ka shi yasa annabi sallallahu alaihi yace da za ka je ka zauna ka shiga ɗaki ko ka zauna a falo ko a wani waje ka keɓance da wata matar da ba taka ba waye na ukun ku kana ganin sa ai ɗan leƙen asirinsa ne yana wajen ejen ɗinsa ne ya gani zai kai masa cewa to fa gashi da wane da wane sun keɓance sai ya fara nuna maka wuraren fitina ita ma sai ya ɗan fara suranta mata sai a fara murmushi daga nan fa mau'idun fa kalamun fa liqa'u to a ko ina yana da me yana da dakarunsa to dan haka ka je ka yi amfani da waɗannan dakaru wanda wannan su ne malam ibnul qayyim ya fassara a matsayin foot soldiers a cikin littafinsa adda'u wad dawa wanda Iblis yake amfani da su a matsayin wakilansa don a haɗu a yi yawa a cikin la'antar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa. Don haka suna nan, wa ajirib alaihim bi kainika wa rajilika, ta nan za ka ga cewa duk inda wani abu yake na shaidanci ne, to za ka ga jama'ar shaidan sun je sun kambama wannan abun an taru ana yi. Yanzu da za a ce ga wani malami ya zo ya karanta ya kafa majalisun karatu ga wani ba indiyan kano ɗan dirama ya zo zai yi wasan dirama ina za a cika gidan karatu ko kuma gidan dirama to ai shi ne wa ajilib alaihim ɗin kenan a ai shaidan ne yake bi ya ta kora su ya ta kora su sai su karkaɗa su tafi can su kuma dama waɗancan inna ibadi ne ‘yan kaɗan ne dama Allah subhanahu wa ta'ala bai yi alkawarin cewa su da yawa ba ne cewa illa man rahima rabbuka ka duba yanzu ko a social media idan ka ga abu ya yi trending ya samu kallo dubu ɗaya dubu ashirin dubu hamsin miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ina tabbatar maka za ka duba ka ga cewa wani abu ne ba na kira ga musulunci ba idan ka ga waɗanda suke da followers ka ɗau misalin arewa kaɗai idan ka ɗauki waɗanda suke da followers masu bibiyar abubuwan da suke ko a tiktok ko a instagram ko a facebook ko a a a a a, a wannan mai sunan shi snapchat da makamantansu waɗannan platforms sun gaba ɗaya idan ka duba za ka ga cewa wannan celebrities ɗin su ake bi idan ka ɗauki wani guda ɗaya wallahi sai ka ɗauki shahararrun malamai guda goma baka samu followers ɗinsu ba ba su kai followers ɗin shi kaɗai celebrity ɗan dirama ko mawaƙi ko mai raye-raye ko mai kaɗe-kaɗe shi kaɗai sai ka ga cewa ka haɗa manya-manyan malamai waɗanda wasu ma followers ɗinsu sun kai dubu ɗari uku ɗari hudu wasu ɗari bakwai wasu ɗari takwas wasu miliyan ɗaya wallahi idan ka ɗora su gaba ɗaya a sikeli sai ka ga malamai goma za ka ɗauka shahararru ba su kai wani guda ɗaya mawaƙi ƙwaya ɗaya mabiya ba wa ajlib alaihim bikailika wa rajulika wa sharikun fil amwali wal aulad wannan ita ce kururuwar iblis din wannan ita ce kuma kururuwar shedan din yadda yake bi yana tattara mutane in abin shedanci ne za a taru ko abu ne trending kaga ya tafi na malami yana yi to takila wata zaniya aka samu daga malamin shine zaka ga yana ta trending ko kuma ya samu wani malami ɗan uwansa ne an sauka daga babun ladabi na asali na tattaunawa ta ilimi ya koma tattaunawa da cin mutunci to nan ne za ka ga yana trending wanda shi ma duk layin shedan din ne ai shi ma ba karatu ba ne ai ko da malami ne yake yi ya sauka daga manhajin malinta ya koma yake raddi a irin manhajin iblis ai ya sauka daga babun malinta ai yana nan ya shiga babun kururuwar shedan ne ai to ire-iren wannan za ku ga su ne suke trending wannan ita ce gaskiyar magana to wannan kuma kururuwa ce ta iblis Allah ya kare mu ku sai ce wa shariku fil amwali wal aulad sannan kuma kai tarayya da su a cikin dukiya da kuma kuɗi malamai suka ce tarayya a cikin dukiya shine hanyar samun ta da hanyar kashe ta wa shariku fil amwali tarayya da iblis yake yi da mutane a harkar dukiya shine wajen samun ta sai ya hure maka kunne ka bijire wa umarnin Allah subhanahu wata'ala na neman halal sai ka dinga cin haram ka nemi dukiya ta hanyar riba ta hanyar da akwai garari ta hanyar caca ta hanyar siyar da abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ko kuma ka tara kuɗi ta hanyar cin aklu amwalin nasu bil batil ko kuma ta hanyar rashawa da cin dukiyar al'umma handamization da babakirism wannan dukkaninsu hanyoyin da shedan yake bi ne ai domin za ka dinga mamaki ka ga dattijo ko tsoho ba zan kira shi dattijo ba ya kai sittuna saba'una amma an ba shi wakilcin dukiyar al'umma yana kwasa in billions kai me da ita ina kwanakin cin billions din ba kwanakin ai to in dai ba shedan bane ya shiga wa ajrim alaihim bi khailika wa rajulika ba wa sharikun fil amwali wal auladi bace ina damsun ba ai sai dai damsun basirati aka samu to haka kuma wajen infaki wa shariku fil amwali kai tarayya da su a wajen kuɗi ta in sun zo kashewa shine yadda zaka ga mutum baya kyashin kashewa a duniya current account din shi amma yana kyashin kashe 1% din shi a lahira savings account din shi zai iya kashe ko nawa ne in dai wajen neman duniya ne sai ka ga mutum ya ɗauki nauyin tafiyarsa na zuwa wata shakatawa da holewa da ko kaɗan babu neman yardar Allah a ciki ya kashe miliyoyin kuɗaɗe a ciki bai kuma damu ba yana jin daɗi wani sai ya biya ya tafi kallon wasan Manchester wani ya tafi Spain ya kallo wasan Real Madrid wani ya tafi Italy ya kallo Juventus ne ko me a Italy eh ko AC Milan ne da Inter Milan haka ne ba ku sani ne ba ba to duk wannan washarikun fil amwali ne ai a daidai lokacin da yake wannan kuma sai ka ga akwai marayu a unguwarsu waɗanda ba su da garantin cin abinci ba sa iya zuwa makaranta tarbiyyarsu ta tsusuce ta lalace akwai matasa a unguwarsu da ba su da aikin yi ɗan dubu ɗari biyu ɗari uku da zai bayar da sun samu start of capital su fara da shi daga baya su dawo masa da shi amma ba zai yi wannan ba saboda ne wa sharikun fil amwali ya riga shi ɗan ya riga ya shiga ya yi tarayya da shi a wajen kuɗin dama kuma tun farko watakila ya yi tarayya da shi wajen me wajen tarawa to kuma ya bar shi an zo kashewa dama ya tara ta haram ko da kudin ruwa ko da siyar da haram ko kasuwancin da akwai mu'amala ta haram a ciki ko kuma dama abin ma da ya fi yawa dukiyar al'umma ya samu dama ya kwasa kuma kana tsammanin ya zo ya kashe ba tare da shedan ba ya yi tarayya da shi wajen tarawa kuma an zo za a kashe ya bashi ai ba zai yadda ba dole sai ya bi shi don haka da wahala wanda ya tara ta haram da wahala ya samu dacin kashewa ta haram da wahala saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba malam bahaushe yace garin banza a faran faran din banza yake tafiya to sharikum fil amwali wal auladi haka kuma a cikin yayaye malamai suka ce abinda ake nufi da tarayya a cikin yayaye shine yadda yake ziga mazinata suna yin zina suna samar da 'ya'yan da ba na halal ba wa sharikum fil auladi kenan wasu suka ce a'a yadda yake ziga su a jahiliya suna kashe 'ya'yansu wa idza bushira ahaduhum bil unsa balla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ko wa idza daraba ahaduhum bima daraba lirrahman mathalan balla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin wasu suka ce a'a tarayyar da yake da su a ‘ya'ya shi ne wajen gurɓata tarbiyyarsu zama ba mutanen banza ba wanda wannan ita ce fassarar da malam ibnu kathir ya tafi zuwa gare ta har ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi umarni da cewa hadisin yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayanku idan ya zo saduwa da iyalinsa zai ce bismillahi allahumma jannibni shaytana وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan ku lokacin da zai sadu da iyali yayi wannan addu'ar ya Allah ka nesantar da shedan daga tsakaninmu ka kuma nesantar da iblis daga abin da zaka azurta mu na da idan ka azurta mana to Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya kaddara da tsakaninsu shedan ba zai yi masa komai ba sakamakon wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ce wa iduhum kuma kai ta musu alkawari ya'iduhum wa yumannun wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura zai ta musu alkawari wanda wannan alkawari ranar tashin alkiyama idan aka tambaye shi zai ce shi fa dama ba abin da ya hada su da waɗanda suka bi shi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم zai ce babu abin da ya haɗa shi da su illa an da autukun fastajabtu ne kawai irayen suka zo don haka alkawarin da ya musu alkawari ne na rudi kuma ba zai iya cika musu komai ba aya ta ƙarshe alarma ya sauri mu
عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle duk wannan alƙawarin da zai yi wa ajlib alaihim bi khaylika bi khaylika bi khaylika wa rajlika wa shariku fil amwali wal auladi wa idhum wa ma'iduhum ash-shaytanu illa gurura wannan duka hizbu shaytan yake yiwa ulaika hizbu shaytan waɗannan su yake yiwa amma bayin Allah na kwarai Allah subhanahu wataala ce inna ibadi bayina na musamman laysa laka alaihim sultanun baka da wata dama akan su baka da wata dama akan su wa kafa wa kafa bi rabbika wakila kuma lalle ubangiji subhanahu wataala shi ne zai kiyaye su daga afkawa cikin sharinta wanda wannan ubudiyya ce wacce take khassa kamar yadda je muka yi bayani ko wannan ubudiyya ce bayi ne na Allah na musamman ba bayi na gama gari ba waɗanda suke na tilas in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda ba wannan ba waɗannan irin wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al ardi hawlan ne irin su wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba wadhkur abdana ayyuba سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إن ون أبودية سنة إن عبادي ليس لك عليه سلطان وكفى بربك وكيلا الله كسن يعمود بجكين سو أبين دمو كرنتان تيدي الله كتامي تاريا شكين لادا كسكري كتنت بانهارشي الله يافي منا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك